alkawari shi alkawari menene alkawari shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan la ilaha illallah ita ce sikeli a bisa gare ta kana iya yin abubuwan da kana yi kana barin kana guje ma abubuwan da ba za ka yi ba wato ita ce mizani wanda zai baka izinin ka yi ko kar ka yi to muddin mutane sun karya wannan ahadi sun karya wannan alkawari da yake tsakaninsu da Allah da kuma tsakanin da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama me zai faru abin da zai faru shine Allah ubangiji sai ya sa su hannu matsi sai jawo musu matsi wanda addinin su ba ɗaya ba kabilan su ba ɗaya ba halin su ba ɗaya ba ɗabi'ar su da al'adar su ba ɗaya ba ya ja ya kawo musu shi kuma ya sa su hannunsa ya yi musu abin ya yi da su abin da ya ga dama to kun gani abin da yake samun mu mu musulmi yau in ka lura ba shi da wani dalili sai wannan to kaga wannan abu ne wanda yake yana samun mutane a nan kuma hadisin Abdullahi bin Umar inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce abubuwa guda biyar ne idan an yi muku idan an yi muku intihani da su to ba ni fata haka din ta same ku Allah ya tsare ba ni fatan haka ta same ku haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أبو guda biyar in. ai muku ibtila'i da su to kai ina roƙon muku Allah Allah ya kubutar da ku daga sharrin su to bayan ya ambaci waɗannan abubuwa yace ma zahara ma zahara ma zaharat al-fahisha fi qaumin hatta yu'linu biha illa asabahum ta'un illa illa asabahum illa asabahum ta'un wal awja' إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. واتو إذا الفحشاء بازنا كرمبا الفحشاء كان أنا إلي إلي أنا تن ربا أنا بينا باس أورو أنا شيد الزور أنا بينا باس أورو كي كجك سامو متم كي كي كي tsada da shi ya zo kurum ya yi ma wato shaida na zo yana farin ciki kai kana farin ciki wannan ta gani shi ne abin da ake nufi zuhurul fahsha fahsha dai zina yana alfahsha duk wani abu mummuna wanda musulmi a ganin su abu ne mara kyau idan an bayyana shi ya bayyana sosai an bukatar da shi to lalle wa'annan mutane da suka yi haka din nan Allah ubangiji zai yi musu ibtila'i da cututtuka ba'un Fa'un a nan an sani fa'un ciwo ne wanda yana kama mutum daga ciki daga cikin cututtukan ciki ya kama mutum kuma ya kashe shi amma a nan ana nufin cututtukan da ba su da magani sai mutuwa cuta wadda ba ta da magani sai mutuwa to waɗanda sun bayyana alfasha kamar yadda aka faɗa ɗin nan to hakika ba su da wato magani ba su da wani abu sai dai Allah ya musu ibtila'i da irin waɗannan cututtuka a zamanin nan kaga abubuwa da dama abubuwa cututtuka iri-iri sun bayyana su tunjere ne su mane ne abin nan aids ne da makaman duk irin waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da bayyanar alfasha da bunƙasarta da yaɗuwarta ita ce ta jawo ta ga al'ummar musulmi wa ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin وجور وشدة المؤونة وجور السلطان yana cewa haka nan idan mutane sun yi zalunci wajen awo ko wajen sikeli wajen awo suna auna abu ba sa cika in su ne sai suna da wata su yi mudu biyu in su ne za su auna makansu sai auna da babban mudu inda wani kuma sai auna masa karamin mudu ko kuma har wa yau mudu ɗaya ne in za su yi wa kansu su cika sosai in ga wani ne sai su yi shi haka sama sama ko kuma su yi zalunci cikin abin da aka yi aunawa mutum ne zai yana son a yi a ba shinkafa mai kyau ko gero mai kyau ko dawa mai kyau ko masara mai kyau shi kuma su kuma su bar mai kyau din yana nan su ɗebo mara kyau ɗin su yi sha'awa wajen abin da ya rufe ko abin da ya lalace a sai duk waɗannan yana daga cikin zalunci cikin awo ko kuma auna abu a bisa sikeli sikeli din a kawo shi karkatacce wanda yake baya bayyana gaskiya idan mutane ne sun sun yi zalunci wajen awo ko wajen sikeli to Allah ubangiji sai same su da abu uku na ɗaya wato Allah ubangiji zai kama su da fari shekaru na yunwa wato kawo musu yunwa ko abin abin da za a saya a ci babu ko kuma a same shi amma kuɗin da za a saye shi da shi babu shi wato sai Allah ya saukar musu da bala'in matsi sannan kuma shiddatul ma'una haka nan kuma tsadar da na kaya Allah sai ya musu ibtila'i da wato da mai da abubuwa suka da tsada ya kawo musu tsada cikin duk abin da za su komai ba za a samu yadda ake so ba sannan kuma sai Allah ya musu ibtila'i da zaluncin sarakuna zaluncin sarakuna wajen wato rashawa wajen yin rashin adalci cikin hukunci wajen wato karɓar wa'annan abin nan bara'in mai ake cewa abin nan tax akan abubuwa a matsa irin wa'annan abubuwa wato da sarki ya kai matsayin da komai naka ko da allura ne sai karɓa daga wurin ka ƙarfi da yaji haƙƙinka ko ko ya zama kwaya ɗaya ba zai baka ba wannan yakan to kaga sai a ce gwamnati ta yi sarki ya yi wane ya yi amma haƙiƙa sanadiyar ta tashi daga mutane ne domin Allah Ubangiji kamar yadda muka faɗa yana da rundunoni iri-iri idan an saba masa to ga abin da shi zai yi sa'annan kuma idan mutane sun hana zakkar dukiyarsu ko sun hana sun da zakka na kowane iri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin cewa sai a hana musu ruwan sama Abdullahi bin Abbas yake ruwa tun da Allah ya halicce shi haka yake ko digo daya bai bai ragu ba bai gaza ba ko bai karu ba yana nan inda Allah ya halicce shi ya kawo shi nan ya kai shi nan a ba wannan al'umma a kai ma wancan al'umma a hana ma waɗannan a ba waɗancan amma a ce ruwa ya kare kamar yadda ana faɗa nan gaba za a shiga wata wani lokaci wata fatara na yaƙi a kan ruwan sha mutane tun yanzu sun fara tanadan kansu eh su kam in sun ce za su faɗa za su yi abubuwan da suke sa su faɗa ai suna da yawa su kama sunan ruwa amma wani abu daban kuma zaluncin da take tsakanin rashin gaskiyar da suke tsakanin karya alkawarin da yake tsakanin su yakan sa su yi faɗa to misali dai yanzu tun da Allah ya halicci duniya har zai yanzu kogin nan na Nil Nile River kogi ne an san shi yana tashi daga abin nan daga jizrul kamar ko kuma dai tashi daga su abin nan daga abin nan Burundi Rwanda da su Uganda da makamantansu har ya zo ya biya ratsa ta Sudan ya wuce je Masar da Habasha da Masar ana samun ruwa isasshe ana sha shaidanin bature yanzu ya yi musu wasu wasin cewa ai ruwan nan na nil baya ishe ku sai kun tashi tsaye ko mutanen ethiopia ku yi dam ku rage wannan ruwa ko mutanen wane ne uganda ko kuma ku yi kokarin ku ruwan da burundi sun kuma ku yi naku haka haka zai zo ana maganar cewa za a yi faɗa ƙasashe kusan bakwai sun haɗa kansu ƙasa biyu ne aka bari tukuna ba su shiga cikin wannan yarjejeniya ba to ƙarshe faɗan sai tashi tsakanin bakwai ɗin da ƙasa biyu ɗin nan sudan da masar gefe sauran ƙasashen afirka su ma gefe tuntuni kuwa ruwan ya har yanzu ma ruwan in an bar wa masar ma duk zai jirmiyar da su in an bar wa ethiopia duk zai jirmiyar da ita in an bar wa sudan ma zai jirmiyar da su saboda haka raba shi tsakanin su yi amfani da shi shine hikimar Allah amma dan adam baya so wannan yana nuna ruwa zai kare wai ruwan da Allah ya halitta din nan zai kare Allah ko ya halicci bayan sa tun kafin walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad eh alim mutakhirin Allah shine ya halicce su duka na waɗanda suka gabata da waɗanda za su zo baya duk shi ya halicce su kuma ya kaddara abincinsu da komai nasu shi ya kaddara shi saboda ruwan da za su sha da abincin da za su ci da wurin da za su zauna duk wanda ya shirya yadda rayuwa a duniya tana da iyaka saboda makabarta ita ma ta samu jama'a wurare kuma a duniya ta samu sarari sababbin masu shiga cikin ta kuma samu wurin zama wanda ya shirya wannan za abin da zai gagare shi أما سوى السنبة قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا أها ذلك رب وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة في أربعة أيام سواء للسائلين wanda ya yi wannan ka gani shi ya halicci ƙasa kuma ya taskace abubuwan da ake ci ake sha ɗin nan duk a cikinta kuma ya sanya albarka wannan abu da ya saka a ciki ba wai kurum zai kare ba a'a yana da albarka in an ɗebo nan sai ya karu in an an ɗau wannan sai ya maye da wannan amma su ba su sani ba shi wannan ar-rahman wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma dunazziluhu illa eh bi qadri ma'lum to amma su ba su san da wannan ba suna ce ai ruwa zai kare duniya kuma abu kaza zai same su za a zo ruwa ya kare mutane yunwa ya kashe su ko kuma a'a sau sau ɗin waɗanda mun san hector wata sau su ne hector hector wanda mun san su a zamanin da suna ƙasashen iran suka zo sun mallaki masar sun zo sun mallaki ƙasar sudan sun zo sun mallaki nan har izon gaun dare wa'annan mutane lokaci ɗaya allah ya kashe su yunwa da ƙishirwa ya kashe su ai ba ruwan ne babu ba a'a saboda rashin kirkin aikin saboda abubuwa munana da suke yi ya mai da maruwan wurin duk ɗaci ba za ka iya kasha shi ba ko da har yanzu akwai mutane suna zaune a wurin a nan balge ruwan ba daɗi amma suna sha amma su waɗancan ruwa farko da ruwan ya zama ba daɗi ƙarshe me ya faru ruwan ma ya zama babu gare su kishi ya kashe su sun mutu ko da shiga sun tanadi rundunoni manya-manya na tanadar ruwa don wato su rayu amma ina Allah dama ya nufo su da cewa za su kare saboda haka sun kare a duk duniya yanzu ba a samun su sai dai a samu wato shukan su mutum daya ko kwaya daya ko biyu a wasu wurare amma babu su al'umma da komai da amma sun mallaki kasashe kamar su Iraq su Masar sun yi mulki sosai bayan cikin birni suka zo sun zo sun zo zama kauyawa a nan kasar Najeriya a nan Borno sun zama ƙauyawa gashi balge yanzu in ka tafi za ka samu kayayyakin da suka bari da yawa a garuruwa in ka je za ka rundunoni tukanen su kayayyakin adon su da menene da yana nan da mu mutane ne masu kula da tarihin mu da kayayyakin mu na tarihi da mun tara waɗannan abubuwa mun tana da su a wuri guda saboda su zama aya amma ba mu da wannan himma ba mu da wannan kwazo saboda haka hakika waɗanda wato suka hana abin nan ko da daga wannan al'umma idan an hana abin nan zakka to sakamako shine Allah ubangiji yayi mana ibtila'i da rashin ruwa ko kuma karancin ruwa sa'an nan kuma idan mutane sun karya alkawarin Allah da alkawarin manzonsa ta hanyar rashin aiki da alkur'ani rashin aiki da abin da Allah ya saukar me zai faru Allah Ubangiji sai ya sanya su duka a hannun wani matsi wanda zai zai kwace wani abu daga cin abin da ya mallakar musu ya ɗebe wani sashe wani ƙasa ya ɗauka ko kuma ya zai aza musu ya faranta a kansu wato jizya wani dukiya sai sun biya sannan ya bar su wannan abu duk ya same mu mu a kasashen musulmi lokacin da wayannan ƴan mulkin mallaka sun zo sun mallake mu me muka yi musu suna da kasansu sun bar kasansu zo kasar mu ba abin da ba wani bashin da suke bin mu inda kai wanda yana bin mu bashi Allah ya ba mu ni'imar musulunci ba mu kula da ita ba mun saki komai da mun saki yaƙi mun saki mun saki duk wani abu suka zo suka same mu kara a zube suka mallake mu mu da sarakunan mu duka suka faranta akan mu duk abin da suke so sun wato kangarar da mu daga abin abin da Allah ya azamu akai mun zama yadda muka zama sai muka ɗauki al'adar bature gashi bature ya tafi ya bar wakilai ya bar khalifofi a ƙasar nan musulmi ne mu musulmi ne ƴaƴan musulmi ne amma tunani irin na bature ko bai same mu ba bala'i shi shi wannan rashin aiki da alqur'ani da sunna shi ya kawo mana wannan haka nan kuma idan mutane a tsakaninsu sun ki wato riko alkawari sosai Allah sai kawo musu